أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau takwas ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba muna karatu ne a cikin alkabiratu thalithatu ashara kabira ta goma sha uku ita ce aklu amwalin yatimi wa zulmuhu shine cin dukiyar maraya da kuma zalintar shi maraya ɗin dai malam ya koro bayani inda muka tiki a wata hikaya da malam ya kawo ta wani bawan Allah da yake a ya jarrabi kansa da aikata saban Allah subhanahu wata'ala da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala baya so wanda yana cikin wannan yanayi ne kuma ya ci karo da wata mareniya ko wani maraya ya ɗauki wannan marayan kuma ya alkinta shi ya ciyar da shi ya shayar da shi ya ba shi tufafi ya masa duk abin da ɗa ya kamata a ce ya samu to bayan ya kwanta bacci ya mafarki da alkiyama ta tashi gashi nan an jawo shi za a kai shi jahannama wanda sai ya ga wannan marayan a gabansa ya yi banga-banga ya ce da mala'iku su kyale shi zai nema masa ceto a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda mala'iku suka ba shi labari cewa ai ba umarce su da aikata haka ba to sai suka ji magana tana cewa an ba da cetonsa ga shi wannan yaran bayan ya tashi kuma shi ne ci gaba da ayyukan alkhairi ya kafa ƙungiyar marayu ya ci gaba da ririta marayu da duk inda ya ji labarin maraya ya je ya ɗauko shi ya kula da shi ina ji a wannan kisan maka dakata ko za mu tashi faɗin malam da ya ce waruya annallaha ta'ala malam ya ce an rawaito hakika Allah subhanahu wa ta'ala أوحى إلى داود عليه السلام يا يوهي زواج النبي الله داود عليه السلام يترش يا داود يا كي النبي داود كل اليتيم كالأب الرحيم ككسن سوى مرايا كمر مهي في الرحيم وندي كمي توسين ‘ya'yansa mai jin kan ‘ya'yansa mai kula da ‘ya'yansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi Dawud salam ka kasancewa maraya kamar mahaifinsa, mahaifin ma kuma wanda yake tsananin jin kan ‘ya'yansa. Wa kullil armilati ka zauji shaƙiƙi, ya ce masa kuma ka kasancewa mace wacce mijinta ya rasu ya batta, ka zauji kamar miji a shaƙiƙi wanda yake kuma shaƙiƙi to kaga ta za a ce miji kuma ya zamto shaƙiƙi za ta yi a ce miji ne kuma shaƙiƙi ina gani abu za ta yi ba ko to wannan abu ne da yake na shar'o'in mutanen da suka riga suka gabata saboda ka ba wannan shari'a ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba illa iyakaci hikaya ce ake yiwa wa'alam ya ce masa ka sani kama ta zira'u ka za ta sudu kamar yadda ka shuka to haka za ka girbe ma'ana abinda bahaushe yake cewa abinda ka shuka shi za ka girba e duk abinda mutum ya sa a ƙasa to insha Allahu ta'ala idan lokacin fitar sai wannan abin zai ga ya fita e da ɗai a labari ba a taɓa samu cewa wani ya shuka irin masara ya dawo ruwa ya dake shi ƙasa ta fitar da shi ya ga ya zama gero ko ya zama shinkafa ba ba a taɓa samu ko da wasa e abinda mutum ya shuka shi yake samu ma'anahu malai ce ma'anar wannan maganar shine annaka kama taf'alu kazalika yuf'alu ma'aka cewa kai kamar yadda ka aikata haka kai ma za a aikata tare da kai idan ka ji kan ƴaƴan wani kai ma za a ji kan ƴaƴanka idan ka kula da matar wani kai ma za a kula da matarka lokacin da baka nan shine ce ai labudda an tamuta yadda al'amarin yake babu makawa dole ne za ka mutu dole ne za ka mutu matuƙar kai ɗan adam ne da rai a jikinka to akwai lokaci da zai zo da Allah maɗaukin sarki zai ɗauke ka e kullubni unsa wa in tsalat salamatuhu yawman ala alatil hadza'i mahmudu ke duk wani ɗan mace in dai mace ta haife shi wa in tsalat salamatuhu ko da lafiyarsa ta tsawaita ya daɗe da cikakkiyar lafiya ba abin da ke damunsa ya ce yauman watan wata rana ala alatil hababa'i a kan makara mahamudu za a gan shi an ɗauko shi za a kai shi kabari ma'ana ya mutu kenan eh dole ɗan adam ce ya mutu shi ne mala ya ce ai labudda an ta mutu ba makawa za ka mutu wa ya baƙa laka waladun yatimun aw imra'atun armilatun ya kasance kuma ka bar ɗa wanda yake maraya ko ka bar mace wacce take a ba miji to yadda kake so idan ka mutu a kula da ɗanka yadda kake so idan ka mutu matarka kada a bata ta tozarta to kai ma ka kula da ɗan wanda ya mutu tun kana raye sannan ka kula da matar wanda ya mutu tun yana raye وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إيه هكا الله سبحانه وتعالى يفعل أتكن سورة النساء يقوى وانا أثر ما ليتي إن جنتتين إمام البيحقي يا بتدشي أتكن لتابس الشعب الإيمان حديث ميلمبا تا dubu goma sha ɗaya da talatin da tara hakan imam bukhari ya fitar da shi amma a cikin littafinsa na adabul mufrad hadisi mai lamba ta ɗari ɗaya da talatin da takwas a sheikh muhammad nasu din al'abani ya ce wannan asar ingantacce ne hakan imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi daga abdurrahman ibn abza abdurrahman bin abza sahabi ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai dai na cikin sigaru sahaba yana cikin ƙananan sahabbai na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa ƙala dawudu alaihi salam fi munajatihi hakanan annabi dawudu alaihi salam ya faɗa a cikin ganawar da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ilahi mahalicina ma jaza'u man as'adal yatima wal armilata ibtigha a wajhika ya ce me ya sakamakon wanda yake kyautatawa maraya yake kuma kyautatawa matar da aka mutu aka batta ya yi haka ne don neman yardarka don samun dace da abin da ka tanadawa masu irin wannan aikin ya ubangiji menene sakamakonsa ƙala sai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi amsa ya ce jaza'uhu sakamakonsa an azullahu fi zilli yau la zilla illa zilli shine na sanya shi a inuwata ranar da babu wata inuwa wanzajjiya tabbatacciya sai tawa inuwar ma'ana huma laiti abinda ake nufi shine zillu arshi yau malkiyamati ita ce ƙarƙashin inuwa al'arshi na ranar tashin alkiyama wannan afar ɗin shi ma imamu ahmad ibn hanbal a ya fitar da shi ومما جاء في فضل الإحسان إلى الأرملة malai ce daga cikin issoshi ko labarai da akan hikaito wanda suke bayani game da falalar kula da macen da aka mutu aka batta da yara ko aka mutu aka batta ita kadai ma a kula da ita a gaba ta shiga mawuyacin hali ba wal yatimi da kuma kula da marayu an ba'dil alawiyina wannan kisa an rawaito ta an karbo ta daga wani daga cikin al'alawiyina an aka ce al'alawiyuna su ne waɗanda ake jingina su zuwa ga gidan sayyidina al-dan abi talib Allah ƙara masa yarda in ka ji an cewa na alawi ne to ma'ana yun sabu ila ali ibn abi talib ko kuma ka ji an ce fatimi shi kuma yun sabu ila fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka al'amari yake wannan kisa ce doguwar kisa da malam ya kawo za mu karanta ta kawai amma kisar ba ta da inganci kisa ta fi kama da kisar irin 'yan shi'a haka da sauransu amma dai za mu karanta tunda malam ya riga ya rubuta za mu ji abin da yake cikinta Allah ya samu dace malam ce wa kana nazilan bi balagh min biladil ujum wa lahu zawjatun alawiyya shi wannan wanda yake dangantaka zuwa ga gidan sayyidina ali sharifi kenan ko wa kana nazilan ya kasance ya sauka bi balagh wani gari da ake ce masa balhu min biladil ujum daga cikin garuruwan al'ujum in aka ce al'ujum da larabci shine duk wanda ba balarabe ba e duk wanda ba balarabe ba ba ajame ne an gane yawa ka'idar kalmar al'ajam abinda take nufi shine duk wanda ba balarabe ba ajame ne duk wanda yarensa ba larabci yake ba ba ajame ne ko kai fari ne e ko fari ne ko turawa a jan larabawa ba ajame ne saboda haka ya sauka a wani gari daga cikin garuruwan waɗanda ba larabawa ba shine abin da bayanin yake nufi walahu zaujatun alawiyya yana da mace matarsa ita ma danginsu ɗaya ita ma tana dangantuwa zuwa ga gidan sayyidina ali dan abi talib Allah ƙara masa yarda walahu minha banatun ya kasance yana da 'ya'ya mata tare da ita ma'ana sun haifi 'ya'ya mata tare wa kanu fi si'atin wa ni'matin sun kasance rayuwarsu a cikin yalwa da ni'ima Allah maɗaukakin sarki ya yalwata musu fama ta zauju ana nan ana nan kawai sai mijin ya rasu Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kayansa wa asabal mar'atu wa asabal mar'ata wa banatiha ba'dahu al-faqr wal qilla saboda haka sai talauci da rashi ya riski ita matar da 'ya'yanta suka shiga cikin mawuyacin hali kamar yadda dai yakan kasance ga mace idan mijinta ya rasu e galibi mace idan mijinta ya rasu sai kaga ta shiga cikin wani hali da tana cikin rufin asiri tana cikin wadata sai ga kuma kamar ba ita bace fa kharajat bi banatiha ila baldatin ukhra lokacin da mijinta ya rasu sai ta fita ta bar wannan gari na balkh din da suke zaune a ciki ta tafi ta alƙaryar wani garin na daban khaufa shamatatil a'da dan tsoron dariyar mugaye dariyar makiya ɗan uwa an san dariyar makiya ko shine lokacin da makiyin ka ga Allah ya jarrabe ka subhanahu wata'ala da wani abu mara kyau me zai yi farin ciki eh farin ciki to hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya masa tsari da dariyar makiya babu kyau akwai wanda shi kullum burinsa ya ka faɗa cikin bala'i ya yi dariya to shi sa hadisi ya tabbata a cikin a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yana umarni da neman tsari da waɗannan abubuwa guda hudu shi ne ce ta'awwazu min jahdil bala wa daraki shiqa ko wa daraka shiqa wa su'al qada wa su'il qada haka ne wa daraki shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da annabi ce ku nemi tsari da waɗannan abubuwan guda hudu na farko shine jahdal bala min jahdil bala tsananin bala'i bala'i ya tsananin ta yadda ba za ka iya ma jurewa ba za ka iya jure masa baballanta naka ɗauka annabi ya ce ina neman tsare irin wannan bala'i bala'i ya zo mutataliya wani yana bin wani wani yana bin wani wani daga ka fita daga wannan wannan ya faɗo maka wani haka annabi ce Allah ya mana tsari da irin wannan bala'in har ya kasance mutum ya kasa ɗauka sannan wa daraki shiqa da kuma ya ko halaka ta riski mutum shine al-lihaq bil halak halaka ta riski mutum annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ce Allah masa tsari da wannan shi ma yace kuma wasu ilqaba da mummunan hukunci ko mummunan kaddara eh Allah madaukakin sarki ya mana tsari da mummunan kaddara annabi yana neman tsari da ita sannan abin karshe yace wa shamatatil a'da'i da kuma farin cikin makiya a kanka eh Allah ya mana tsari da farin cikin makiya eh duk abin da makiya za su gani su dariya to annabi ya ce Allah ya mana tsari da shi Allah ne santa mu da shi ita ma wannan matar ta fita daga garinta ne dan kada yan kamar da yadda Bahaushe yake cewa kada yan uba ko si dariya si mata dariya yake ta sai ta sauri ta baggar yace wattafaqa khurujuha min shiddati bardi sai ya dace fitar da ta ya dace a lokacin ana tsananin sanyi falamma dakhalat zalikal balad lokacin da ta shiga wannan garin da ta je da ta koma adkhalat banatiha fi ba'd al masajid al mahjura sai ta je ta shigar da yaranta wannan ƴaƴan nata mata cikin wani masallaci da aka kaurace masa irin masallatan da ake abandonin ɗinsa a dina sallah a cikin su saboda haka sai ta je ta sa su a ciki ta ɓoye ta alkinta tun da babu wanda ta sani bari a bata gida ko a bata ɗaki ba ta san inda za ta nufa ba ba kuɗin da za ta saya musu abinci ba kuɗin da za a kama haya babu abin da take da shi saboda haka sai ta nemi wani masallaci da an daina amfani da shi kamar kace sai ta nemi wani kango sai ta sa yanta a ciki wa mabat tahtalu lahum fil quti saboda haka sai ta wuce tana ƙoƙarin nema musu abincin da za su ci famarrat bi jama'aini sai ta wuce wajen wasu jama'a guda biyu wasu taron mutane tawaga ce guda biyu can ga wasu mutane a zaune nan ma ga wasu mutane a zaune kowanne majalisinsu daban nau'in mutanen da suke zaune a wajen kuma daban jam'un alaihi rajulun muslim huwa shaykhul balad jama'a ta farko taron mutane ne wanda alaihi rajulun alaihi rajulun muslim wanda yake jagorantar wannan jama'ar wani mutum ne musulmi shaykhul balad shine dattijan gari ma idan abin da ya taso a gari ma wajen sa ake towa shine babba a gari to da haka sai ta ga yan uwanta musulmi sai ta ce to alhamdulillah bari ta je wajen su wa jam'un alaihi rajulun majusi wa huwa dhamin al balad wa huwa dhamin al balad daya jama'ar kuma ta ce wasu mutane ne a zazzaune su ma sai dai kuma wanda yake jagorancin su wani ba majuse ne mai bauta wuta shi kuma shi yake lamuni a garin yana ɗaya daga cikin masu faɗa a gari a cikin garin shi ma yana da nasa irin matsayi to fa bada'at bil muslimi sai ta ga tun daga nata bari ta fara da shi sai ta fara zuwa wajen musulmi wa sharahat hala halahu ta bayyana masa halin da take ciki na kunci da matsi da 'ya'yanta wa qalat ta ce da su ana mara'atun alawiyatun ta ce ni mace ce da na fito daga tsatsan sayyidina ali ni sharifiya ce wa ma'i banatun aitam a tare da ni akwai ‘ya'yana mata dukkaninsu marayu ne mahaifinsu ya rasu a da khaltuhum ba'dal masajidil mahjura ta ce na yi ƙoƙari na shigar da su ne wani masallaci da aka ƙauracewa ba amfani da shi na ajiye su a wajen na killace su na fito don nema musu abinci وأريد وأريد وأريد ليلتي قوتهم tace ina nema musu cikin wannan daren abincin da za su ci ne faƙala laha sai wannan malamin musulmi sai ce mata aqimi indi albayyinata annaki alawiyatin sharifatu sai ce to yanzu abin da nake so ki fara nuna min shaida cewa ke kin fito daga tsatsan sayyid na ali da gaske ki nuna mun cewa ke sharifi ya ce ina neman shaida yan uwan fahimta ko da labarin ba ingantacce bane amma mutumin da ya zo na neman taimako a wajen ka menene bincikar cewa sai ana maka shaida in za ka taimaka masa ka taimaka masa ya tafi ba shi kenan ba amma sai tana tambaye ta sai ta nuna masa cewa ita ta fito daga tsadan sayyidina ali da gaske sharifi ya ce ita faqalat sai ta ce ana mar'atun gharibatun ta ce ni mace ce ba kuwa ma fil balad man ya'rifuni duk garin nan babu wanda ya sanni ba ni da wanda ya sanni a garin nan fa a'raba anha wannan mutum babban mutum daga cikin mutanen da yake cikin musulmi sai kau da kai gabarinta ya kyale ta ya tafiye sa kawai fama bat saboda haka sai ta tashi daga wajensu ta ci gaba da tafiya min indihi daga wajen samun kasiratul qalbi zuciyarta a karye faja'at ila zalikar rajuli almajusi tunda musulmi sun ita makonta sai ta da wajen majusi saboda haka sai ta da wajen wancan mutumin da jama'arsa shi ma ba majusi ta ce bar ta gwada sa'ar ta a wajen fasharahat lahu halaha shi ma ta yi masa bayanin irin halin da take ciki wa akbaratu ta ba shi labari anna ma'aha banatin aitamin ta gaya masa cewa lalle a tattare da ita akwai marayu ‘ya'ya mata da take tattare da su wahiyya mar'atun sharifatun gariba ta ce ita kuma mace ce da take babbar mace da ta fito daga babban gida daga babban tsatso ta fito daga tsatson sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلم تباشي labarin kuma abin da ya faru tsakaninta da shi wancan dattijan musulmin da yake taimakonta ta ce ga abin da ya faru tsakaninta da shi ta bashi labari tare da cewa ita musulma ce faqama shi wannan ba majushin sai ya tashi wa arsala ba'd nisa'ihi ya tura wasu daga cikin matayensa wa taubiha wa banatiha ila darihi yace aje a tafi da ita aje a taho da sauran ƴaƴan nata da suke cikin wancan masallaci da yake kamar kango saboda ka matansa wasu daga cikin matansa suka je wannan masallacin suka ɗebo waɗannan ƴaƴan nata aka taho da su zuwa gidansa ya kai ta gidansa fa at'amahunna atyaba at'ami ya ciyar da su mafi kyan abinci mafi kyan abincin da za a samu a ta a lokacin shi ya kawo musu suka ci wa albasahunna afkharal libasi ya kuma sawo musu mafi alfaharin tufafi kamar ka ce mafi tsadan tufafi yasa aka samu musu suka sa wa batu indahu fi ni'matin wa karamatin suka kwanta a wajensa cikin ni'ima da karama da mutuntawa an mutunta su an ba su duk abin da suke bukata kala yace falamman tasafal lailu lokacin da dare ya raba tsakiya ra'a zalika shaykhul muslimu fi manamihi ka anna alqiyamata qad qamat lokacin da dare yayi kowa ya kwanta yana bacci shi wancan mutum na farko musulmin wancan dattijan musulmin da ya kore ta ya kwanta yana bacci sai ya ga kamar gashi alqiyama ta tashi ya fara mafarki kenan wa qad uqida al-liwa ala ra'si an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata tuta an kulla ta a kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata tuta a tattar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa idhal qasru min zumurd al-akhbar sai ga wani al-qasru shine katafaren gida eh katafaren gida shine al-qasr ba kowane irin gida ake ce masa al-qasr ba sai irin gidajen da suke kama da fada fada haka yawa su ake ce musu al-qasru sai ya ga wani irin katafaren gida mina zumurdil akhbar wanda yake an gina shi an masa yaɓe da irin wasu kwarran duwatsu masu kyau irin kwarran duwatsu ne masu tsada da ake sawa a gida na alfarma gidajen masu kuɗi yace sharafatihi min al-lu'li wal yaqut rufin gidan shine sharafatu an yi shi ne daga lu'lu'u da yaqutu wa fihi qubabul lu'ul wal marjan sannan a gefensa kuma a cikin gidan ga wasu irin yan hemomi su ne alqubab jam'i ne alqubbatu alqubbatu kuma shine kamar me kamar hema ko kuma irin abin da ake sawa a saman me irin ina aka ina in aka bukka ake sawa ko menene bukka ko dan abin da ake sawa a sama shi ma ana ce masa qubba haka nan hema ma ana ce mata qubba to sai ga irin waɗannan abubuwan ƙanana ƙanana ga sunan a cikin wannan gida su ma'aginsu ne daga lu'ulu'u da kuma ɗan dutse na murjani kaga kaya ne masu kyau masu tsada kenan faƙala shi wanda mutumin musulmi sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah liman hadal qasru wannan haɗaɗɗen gidan ka ta farin gidan kuma nawaye don wa aka tanade shi ƙala sai annabi ya ce masa li rajulin muslimin muwahhidin ga wani mutum ne musulmi kuma mai ta Allah bawan Allah mai tauhidi an tandi gidan ne musamman da shi faƙala sai wannan mutum ya ce ya rasulallah ana rajulun muslimun muwahidun sai ya manzo Allah ni ma mutum ne musulmi kuma ga tauhidi eh ni ma mutum ne musulmi duk wannan siffa guda ukun da ka faɗa ya rasulallah ni ma na ni ma na cika su faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce aqim indahu albayyinata annaka muslimun muwahhidu yace kai ma je ka kawo min shaidar da yake tabbatar da cewa kai musulmi musulmi mai tauhidi yawwa kamar yadda yace da wancan mata ta tabbatar masa da cewa ita ma alawiya ce sharifiya to shi ma yanzu gashi an gaya masa cewa ya kawo shaidar cewa shi musulmi ne mai tauhidi kala ya ce fa baƙiya mutahayyiran kawai sai wannan mutumin ya tsaya a ruɗe a rikice shi ne mutahayyir ya rikice fa ƙala lahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da shi lamma qasadat kal mar'atu alawiyatu wa banatuha qulta ka manta lokacin da wannan matar ta na fato ka wannan matar da take da alaka da gidan sayyidina Ali Sharifiya ita da ƴaƴanta suka tinkaro ka kulta ce mata kai aqimi indi albayyinata annaki alawiya cewa kika tsaye min da shadda shaida ba ni shaida akan cewa ke alawiya ce haka ka ce mata fa kaza anta to kai ma yanzu aqim indi albayyinata annaka muslimun tsaye min da shaida da yake tabbatar da cewa kai musulmi ne ma kawo shaida fanta bahar rajulu hazinan ala raddihi almar'at ala raddihi almar'at kha'iba a lokacin mutum a lokacin shi wannan bawan Allah sai an kara da abin da ya wuce da abin da ya aikata amma a lokacin an karata sa ba za ta yi masa amfani ba saboda ka sai an kare yana mai bakin ciki da damuwa bisa juyar da mayar da wancan mutumin da wancan mata yayi a matsayinta a lokacin ya mayar da ita tana kaskantacciya ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنها to da ya tashi daga bacci kuma shi kenan aiki ya same shi saboda ka sai rinka yawo a cikin garin yayi ta yawo yana neman wannan matar da ita da ƴaƴanta da Allah ko an ga mace mai iri kaza wata mace tana tambayar kaza ko an ganta yayi ta nema ko zai same ta me ya amfanin wannan dan ya same ta ya dawo da ita ya ba ta hakuri ya ba ta abinci ya kula da ita to amma za mu gani zai samu hakan ko ba zai samu ba saboda ta yarda neman ta hatta dulla alaiha haka ne ko hatta dulla alaiha annaha indal majusi har aka shiryar da shi zuwa gare ta har aka shiryar da shi zuwa inda take aka ce tana wajen ba majusan nan aka ce wani ba majusi wanda ba musulmi ba tana gidansa eh tana gidansa fa arsala ilaihi fa atahu fa qala lahu saboda ka sai tura ya ce aje a kira masa ba majusi saboda haka ba majuse ya zo wajensa faƙala lahu ya ce masa uridu minka almar'ata sharifata al'alawiyyata wa banatiha ya ce ina so ne ka je ka fito min da wannan matar wannan matar da take dangantaka da gidan sayyidina ali wannan matar sharifiya ita da yanta ka je ka fito min da su gaba ɗaya sai ba shi umarni faƙala sai wannan ba majuse ya ce ma ila haza min sabilin sai ce ba zan iya ba wannan abin da kake nema ba ni da hanyar da zan maka haka ba zan iya zuwa na fito maka da ita da ‘ya'yanta ba wa qad lahiqani min barakatihim ma lahiqani yace bayan na samu abin da na samu na albarkar su eh daga shigar su gidana zuwa yanzu ni abin da na samu na albarka abin da na gani na albarka ni na san abin da na gani ta za a na fito ma da su kai ba ka kore su yace ba zan fito ma da su ba qala sai sai shi wannan musulmin yace da wannan ba majusi khudh minni alfa dinarin wa sallamahunna ilayya yace ga dirhami ko dinare dubu karbi ka je ka fito min da su kyauta na baka ka je ka fito min da su fa qala sai yace la af'alu wallahi ba zan fito maka da su ba yace ba zan fito maka da su ba kai hakuri kawai fa qala sai yace la budda minhunna ai ka ba makawa dole sai ka fito min da su ba makawa zuwa gare su sai ka fito min da su fa qala sai shi wannan ba majuse da ya ga wannan musulmi ya matsa sai ce masa allazi turiduhu anta ana ahaqqu bihi wal qasru allazi ra'aytahu fi manamika khuliqa li shikenan sai ce allazi turiduhu wannan fa abin da kake ta nema anta kai ana ahaqqu bihi ni na fi cancantar sa me kake nema sai ce wal qasru allazi ra'aytahu fi manamika wancan gidan da ka gani ka ta fare a cikin baccin ka kai mafarkinsa a fi mana mika a cikin baccin ka kolikal ya ce don ni aka halice shi ba don kai ba eh aka yi aka yi sanya mafarki za ku ji sai ya ce a tadullu alayhi fil bil islam yanzu musulunci zaka nuna muku ba dai so kake ka nuna mun kai musulmi bane kana so ka nuna mun ita musulma ce kai musulmi ne ni ba musulmi bane ko abinda kake so ka nuna mun kenan fa wallahi sai ya ce na rantse da Allah ma nimtul bariha ya ce daren jiya ban kwanta ba ko kuma ina kwantawa daren jiya ana wa ahli dari ni da iyalan gidana hatta aslamna kulluna ala yadil alawiyya ba mu kwanta ba jiya da daddare ni da iyalai ni da iyalai na gaba daya sai da muka musulunta a hannun wannan ita ita alawiyya din sai ta musuluntar da su sai ce wa ra'aitu misla alladhi ra'aita fi manamika kuma ina kwanciya bacci sai naga kwatan kwatan abin da ka gani a cikin bacci shi ma ga wannan gidan kenan a shi kaga shi ma ga gidan da aka nuna wancan kenan wa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yace min a cikin mafarkin al-alawiyatu wa banatuha indaka wannan matar alawiya da ita da ita suna wajenka ne قلت نعم يا رسول الله سنتي ايه يا منزن الله سنا وجنا قال sai annabi ya ce da shi alƙastur laka wa li ahli darika to wannan dai ka ta fara gida na aljanna naka ne da kai da iyalin gidanka eh anta wa li ahli darika wa anta wa ahli darika min ahli aljannati kuma kai da iyalan gidanka yan aljanna ne khalaqaka Allahu mu'minan fil azal Allah madaukakin sarki ya halicce ka ne a matsayin mumini a ilimin sa na azali ilimin ilimin sa na azal abinda bawo yake cewa azal shine tun can can da eh tun kun san akwai al azali akwai abadi ko yawwa abinda yake tun kafin Allah subhanahu wata'ala ya halicci komai Allah madaukakin sarki ya san da shi kuma ya rubuta shi ya taskance shi nan ba haka bane to a wannan ilimin na Allah maɗaukakin sarki an riga an kaddara shi mumini ne zai dan biyo ta hanyar majusanci ne kuma kawai sai daga baya kuma sai kuma kan hanyarsa saboda haka aka ce dan aljanna ne qala fansarafa almuslimu wannan musulmin sai ya ji labarin yadda yake dalla dalla filla filla saboda haka sai ya juya ya tafi baya da ya iya wa bihi min alhuzni wal ka'abati ma la ya'lamuhu illa Allah yana tattare da damuwa da bakin ciki irin bakin ciki da damuwa da babu wanda ya san sai Allah subhanahu wata'ala sai mala ya ce fanzur rahimakallahu kalla ya kai mai karatu ko ya kai mai sauraro Allah ya maka rahama ila barakatil ihsani ila al-armilati wal aitam zuwa ga albarkar da ke cikin kyautatawa ga marayu da kuma matar da aka mutu aka bari ma a aqaba sahibuhu min alkaramati fi duniya irin abin da ya biyo bayan ma'abocin kyautatawa marayu da kuma kyautatawa macen da aka mutu aka bari a fi duniya tun a rayuwar duniya yadda Allah madaukakin sarki mutunta shi karrama shi to wannan kissa kamar yadda na gaya muku malam mai tahqiq yace hadhihi alqissatu taluhu alaiha alamatul kadhib yace wannan kissa da muka karanta tare da tsayinta ya ce alamomin da suke tabbatar da kissa ta ƙarya tana kaiwa da kuma wa a kanta walikhtilaku da kuma ƙirƙira ƙirƙirar ta aka aka dasa sai malai ce wala allaha min akazibi shi'a yace mai yiwa irin ƙaryar da shi'a suke jinginawa ne dan dan su martaba su fito da mutanen da suke ce musu sharifai aw khurafati sufiya ko kuma shirme ne kawai irin na sufaye su ma za su iya yin irin waɗannan to iyalan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iyalan gidansa babu buƙatar sai an musu ƙarya za a ɗaukaka darajarsu haka ne yan uwa iyalan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi darajarsa a ɗaukake take tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki halicci duniya Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata fil qurba wannan kadai ta ishe su ita kadai wannan ayat ta ishe iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da annabinsa ka gaya musu ma as'alukum alaihi min ajrin ba na buƙatar wani lada ko ku biya ni akan wannan addini da na isar muku illal mawaddata fil qurba sai dai abin da nake so shine kawai ku so iyalan gidana ku mutunta iyalan gidana ku so su ku kamba masu shikenan saboda ka iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sa buƙatar sai an kirkiro ƙarya irin ta yan shi'a sannan a jingina mu sannan a ai haɗa jinin kama kaɗai da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ga kuma musulunci ya haɗa ko wannan makarmar daraja bace ba haka bane yawwa Allah subhanahu wataala ya samu dace wali hadha malan az-zahabi yace saboda haka ne sabata fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala cewa annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi yace as-sa'i 'ala al-armilati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah as-sa'i wanda yake kaiwa da komowa yake ta kokari wajen ya ga ya alkinta ya gyara rayuwar 'ala al-armilati akan matar da aka mutu aka bari wal masakin da miskinai wanda ba su da abin da za su ci al-miskinu shine mutumin da ba shi da abin da zai ci ko kuma yana da abin da zai ci amma iya na yau ne gobe sai an fita za a samu shine miskini shine allazi la yajidu ghinan yughnihi wanda ba shi da wadatar da za ta wadatar da shi da fakiri da miskini akwai bambanci fakiri ya fi miskini haka wasu malaman suka faɗa suka ce fakiri shine wanda ya fi bukata sama da miskini shi sa da aka zo bayani akan wanda za a bawa zakkawa aka fara innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin malamai suka ce sai aka fara gabatar da fakiri saboda fakiri ne shi da gaske yawa sannan sai aka ce sannan sai miskini eh miskini shine wanda mai biya na sana'a in ka ganshi za a ganshi da sana'arsa amma sana'ar ba ta wadatar da shi ba ta wadatar da shi zai fita ya fafutuka maybe zai samu iya abin da za a ci ne da rana da daddare su babu ko zai samu iya abin da za a ci ranar ne gobe babu sai ya ƙara fita to yan uwa irin wannan shi ma yana buƙata a taimaka musu kaga idan za ka yi taimako ɗan uwa mai albarka ga kallon irin wannan ajin wallahi taimaka musu yana da muhimmanci shi bai kashe zuciyarsa ba eh bai je yana bara da maula da Allah ba ku mu samu ba ya yadda ya fita ya je ya nema ya je ya nema wani ma irin waɗannan yan uwa wallahi baka sai roƙe ka ba baka sai roƙe ka ba su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ke yaban su cewa la yas'aluna nasa ilhafa la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane sunna ce ba sa yi kwata kwata sai dai kawai ta'rifuhum bi simahum kakan iya gane su ne da siffarsu idan ka tashi taimako taimakawa irin waɗannan idan Allah maɗaukakin sarki ya sa kana cikin mutanen da za su fitar da zakka kalli irin waɗannan ajujuwan abin da za ka ba shi jari ba yawa ne da shi ba dubu ɗari idan ka ba shi ba ƙaramin jari ba ce a wajensa ba haka ba ne wallahi in ka taimaki irin wannan ba ƙaramin taimako kai ba iyali guda ka ce maka an ka taimaki irin wannan ba mai matacce zuciya ba ka je ka ba wanda in ka ba shi yanzu gobe ya dawo jibiya cin ya ƙara dawa ya mai da ka wani atm kawai kwarai da gaske ka ba wanda idan ka bashi shikenan ya tafi shi ma irin sai kamata a rinka ce maka to wannan shine miskini to annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace wanda yake kai kawo akan macen da aka mutu aka bari da miskinai kalmujahidi fi sabilillah kamar mai jihadi ne wajen ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki yan uwa kun ko san yadda Allah maɗaukakin sarki yake kamba sha'anin mai jihadi da yadda Allah maɗaukakin sarki ta nadan masa lada na musamman wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna yadda Allah maɗaukakin sarki yake kamba sha'anin mai jihadi to mutumin da yake taimakon su kamar mai jihadi ne fi sabilillahi haka yake qala rawi ahsibuhu qala marwacin hadisin yace ina tsammani abinda ruwaya marwacin hadisin yace ina tsammani abinda yace shine wakal qa'imi la yaftur was-sa'im la yaftur la yaftir yace kuma kamar mai tsayuwar dare ne wanda baya yankewa kuma kamar mai azumi ne da baya shan ruwa kullum azumi yake ma'ana ladan da za a ba mutumin da yake mai kula da maraya yake kula da macen da aka mutu aka bari ya kwa wannan hadisi ingantaccen imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin hadisi mai lamba ta dubu ishirin da shida da kuma bakwai imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta dubu biyu da casa'in da hadisi na dubu haka ne biyu da ɗari tara da kuma tamanin da biyu hadisi ne ingantacce yan uwa wasa'i alaihim huwa alqa'imu bi umurihim mala yace abinda ake nufi da sa'i alaihim wanda yake kai kawo game da lamarin waɗannan mutane guda biyu huwa alqa'imu bi umurihim wanda yake tsaye akan al'amuran su wa masalihihim da kuma maslahohin su ibtigha a wajhi Allah ta'ala yana yin haka ne dan neman yarda Allah subhanahu wata'ala وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه إنه جواد كريم رؤوف غفور رحيم malai ce Allah maɗaukin sarki ya datar da mu da samun wannan gwaggwaɓar ladin da aka faɗa Allah maɗaukin sarki shine mai baiwa kuma shine mai kyauta shine mai karamci mai jin ƙai mai gafara kuma mai tausayawa Allah maɗaukin sarki ya tausaya mana wannan babi da malam ya kula ya yi bayani game da kabira ta goma sha uku da take bayani akan cin dukiyar maraya da kuma zaluntarsa ta tike a nan wajen ba sani ba ko akwai lokaci akwai sauran lokaci to za mu fara karatu alkabiratun rabi'atu ashara kabira ta goma sha hudu alkazibu ala Allah azza wa jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam shine ƙarya wa Allah da kuma ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya kirkiro ƙarya ya kirkiro magana da Allah maɗaukakin sarki bai faɗe ta ba ya jingina ta ga Allah ya ce Allah ne ya faɗa ya ƙirƙiro magana da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai faɗe ta ba ya ce annabi ne ya faɗa yan uwa ƙarya kala biyu ce mafi girman ƙarya ita ce yi wa Allah da manzansa ƙarya sannan sai ƙaryar da mutum zai wa 'yan uwansa mutane wannan tana da sauki ita ma ba ta da kyau amma tana da sauki ita kanta ƙarya ita kanta ƙarya tana ɗaya daga cikin abin da malami suke irga ta a matsayin kabira ƙarya kawai mutum ya zamto makareci ballantana kuma ƙaryar da za ka yi wa Allah da manzansa shi sa babban malami ibn al-jauzi alaihi rahmatullah abdurrahman ibn al-jauzi a cikin tafsirin sa zadul masir karkashin ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa la taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون Allah maɗaukin sarki ce wala ta ƙulu lima ta sifu alsinatikumul kadhiba kada ku rinka faɗa game da abin da harshen ku yake siffanta muku na ƙarya abin da harshen ku yake wassafa muku na ƙarya wanda ba daidai bane ku rinka cewa haza halalun abu kaza halal ne wa haza haramun abu kaza haramun ne kawai ka haramta da molanka ka halatta da molanka Allah ce li tafsaru ala Allahi alkaziba kana faɗa haka ne dan ka kirkiri ƙarya ka jingina ta ga Allah madaukakin sarki dan idan ka ce abu kaza haramun ne wa haramta kenan Allah madaukakin sarki dan akwai wanda yake da ikon haramta in ba Allah ba babu sai Allah madaukakin sarki ce innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkaziba lalle waɗanda suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce la yuflihuna ba sa rabauta har abada karkashin wannan ayar ibn al-jawzi yake cewa duk wanda ya wa Allah da manzansa ƙarya ya kafarta ƙaunar wahidan abin da ya faɗa ke ne ce duk wanda ya wa Allah da manzansa ƙarya ya kafarta ya kawo maganganun malamai da yawa da dama haka nan ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari shi ma ya kawo irin wannan magana take nuna cewa lallai duk wanda ya wa Allah da manzansa ƙarya yace sun kafarta ya kafarta haka nan shaykhul islam ibn taymiya alaihi rahmatullah shi ma a cikin littafinsa na sarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi game da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi akan abin da akan abin ya rubuta littafin kenan kawai sunan littafin kenan kawai sarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi ga yawo jini na wuce ga duk wanda ya zagi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi to a ciki shi ma ya tabbatar da wannan magana har ya kawo wani hadisi ya kawo wani hadisi a na buraida sahabi buraida Allah kara masa yarda ya ce akwai wani mutum da ya je wajen wata kabila ta banu laif ya nemi aure suka hana shi ya nemi mace a cikin suka hana shi to wata rana kawai sai ya shigo cikinsu ya yi haka ne tun a lokacin jahiliya lokacin da addinin musulunci ya bayyana annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gari shi fara da'awa sai ya shigo wannan unguwar ta banu laif saboda da wata alkyabba ko ka ce da asin da asin a jikinsa hulla shine asin da asin a jikinsa sai ce musu kun ga wannan rigar da take jikina manzon Allah ne samun ita tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya wakilto ni in zo in zama mai hukunci akan dukiyarku da jinan nakinku eh shi da abin da ya kawo shi wancan macen so yake so yake zai ku tunda annabi ne ya aiko shi za a ce ba za a bashi mace ba annabi ya aiko mace a bashi mace annabi ya aiko mutum a bashi mace a ce ba za a ba wakili annabi mace ba za ta yi ba saboda ka su mutanen da suka yi dabara sai suka aika wajen manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gari suka tayar rasulullah dan aikin ka yazo sai annabi ya ce kazaba aduwullah yace ƙarya yake matsayin almakiyin Allah ba ni na turo shi ba to sai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tura ɗaya daga cikin sahabbai ya ce masa ya je in wajattahu fadrib unqahu ya ce in ka same shi ka fille wuyansa malam ibn tamiya ya kawo wannan hadisin ya ce yana nuna abin da ya babban laifi ne ya kai garin da har aka har aka shi idan mutum ya karyawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka ƴan uwa magana akan abin da ya shafi Allah da manzansa wallahi tana da haɗari ka buɗe baki ka ce Allah ya ce ka buɗe baki ka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wallahi ba karamin matsala bace ba kamar ka buɗe baki ka ce na ce bane kowa ne ya ce wannan abu ne mai sauki shi sa Allah madaukakin sarki ya ce a faman adlamu mimman iftara ala Allah kadhiban sai ce ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulu al ashhadu haula alladhina كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين Allah subhanahu wata'ala ya ce waye mafi zalunci shine ban azlamu babu mafi girman zalunci min maftara ala Allah kadiban mimman iftara ko ala Allah kadiban game da sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah madaukakin sarki in kana neman babban azzalimi babu kamar wannan sai Allah ya ce ulaika alladhina yuraduna ala rabbihim ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗancanan ka wanda suke ƙarya su jingina ta ga Allah Allah ya ta irin su ne za a bujiro da su ayi holan su a filin tashin alƙiyama ran tashin alƙiyama wa yaqulu al-ashhadu sai dukkanin masu ba da shaida su ce haula illazina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne suke yin ƙarya su jingina ta ga ubangijinsu sai su ce ala la'anatullahi ala zalimina la'antar Allah ta tabbata ga ma'adda azzalimai masu ƙarya su jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala ya mutum zai da wannan tsiniwar wata ayar Allah madaukakin sarki ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah waye mafi girman zalunci sama da wanda ya kirkira magana ya jingina wa Allah madaukakin sarki ita ko kuma ya ce amun wahayi Allah ya ce wa lam yuha ilaihi shay'un bayan babu abin da aka yi masa wahayi saboda ka lalle ne yan uwa mu rinka taka tsantsan game da harshen mu duk abin da zamu faɗa mu tabbatar Allah ya faɗa subhanahu wata'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗe shi idan ba su faɗa ba mai shiru eh gwanda ka inda barbaru ka ce ai an ce eh ka ce an ce sai ka faɗa abin da aka faɗa ba ya fi ba wa ya ce oho kuma baka sani ba ba shi kenan ba amma dai ka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yasa nake ta maimaita wannan maganar yanzu zamani da kowa ya zama malami ba haka bane uwa kowa ya zama sheik eh sai ga sai ga mutum ya dau waya kawai yana rubuta aya da hadisi yana wa'azi shi ma yana ta kot yana ta kot yana ta kot din ayoyi da hadisi ga sanan kala kala ko kuma wani ya kyarye sa ya jingina wa Allah kai kuma ka dauka ka yada kai ma ka shiga ciki shi sa mai taka tsantsan mai taka tsantsan ba komai ake dauka a yatsa ba a watsa shi ba Allah ya samu dace قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يتي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الله سبحانه وتعالى يفعل أتكين سورة الزمر يتي ويوم القيامة رانا تاشن القيامة ترى الذين كذبوا على الله ذاك قوان سكي وألا مألوك كين سركي كريا سكا إرما غانا سكا جنجنا تقى الله سبحانه وتعالى وجوههم ذاك قفسكوكين سمسودة سنبكي إرم بكي إرم wannan shine siffar da masu yi wa Allah madaukakin sarki za su tashi a kanta fuskar su ta yi baki kirin kamar yadda Allah subhanahu wataala ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar tashin alkiyama wasu fuskoki za su yi fari bat Allah ya samu daga ciki wa taswaddu wujuh wasu fuskoki kuma za su yi baki kirin Allah ya mana tsari da su قال الحسن إمام الحسن ابن حسن البصري هم الذين يقولون su ne waɗanda suke cewa in shi ina fa'alna wa in shi ina lam na fa'al idan mun so za mu aikata abu kaza in ba mu so ba za mu aikata ba suna jingina abin zuwa gare su ba sa ɗaukar abin su mai da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki qala ibn al-jawzi fi tafsirihi ibn al-jawzi ya faɗa cikin tafsirinsa yace wa qad zahaba ta'ifatun min al-ulama'i hakika wani sashi na malamai ya tafi a kan ila annal kadhiba ala Allah wa ala rasulihi izuwa cewa ƙarya wa Allah ga ƙarya wa manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kufrun kafirci ne yanqulu anil milla da yake cire mutum daga addinin musulunci gaba ɗaya wala raiba babu shakka ko kokanto annal kadhiba ala Allah yin ƙarya wa Allah subhanahu wataala wa ala rasulihi yin ƙarya wa manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi tahlili haramin wa tahrimi halalin kufrun mahdud wajen halatta abin da yake haramun ko haramta abin da yake na halal mala yace kufrun kafirci ne mahdun tsantsa ba tsofa ne ba sirki ma'ana idan ka idan ka kirkiri ƙaryar da ta kai zuwa ga halatta abin da yake haramun ne wannan kafirci ne tsantsa an gane wato ‘yan uwa mu fahimci wani abu magabata suna jin nauyin suna jin nauyin amfani da kalmar haramci a cikin maganganunsu imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i da wasu daga cikin magabata idan kalma ta zo ta haramci da wahala kaga sun fito sun ce kaza karar haramun ne sai dai kaji sun ce akrahu kaza ina kin abu kaza bana son sa ka je ka karanta littattafan abin nan usulul fiqi za ga wannan za ga wannan ibara me yasa saboda suna jin tsoro kada su ce haramun ne waccan aya ta shafe su wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha haramun wa hadha haram wa hadha halalun wa hadha haramun li taftaru ala allahi alkaziba suna suna suna shakka kada wannan aya ta shafe su yasa idan abu koda haramun din ne suna cewa akrahu kaza ni dai ina kin abu kaza bana son sa saboda gudun kada su shiga can to amma muka duba yadda muke jara akan ayoyin Allah subhanahu wataala kai tsaye mutum zaka je yana haramta abu kaza yana halatta abu kaza sai ka je ce to ai ni a gani na eh ni ina gani ai abu kaza babu laifi ko ni ina gani ai ba laifi ko eh sai ka je to yana gani ba laifi to waye ga maka babu laifi a me da al'amari zuwa ga masu shi eh shine abin da ya kamata sai mutum ya tsira wa inna mash'anu fil kadhibi alaihi fi ma siwa zalika malam yace sha'ani a cikin ƙarya akan abin da ya shafi Allah da manzansa ko kuma halatta haram a ko halatta haram fi ma siwa zalika cikin abin da ba wannan ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man kazaba alayya wanda duk yayi min ƙarya buniya lahu baitun fi jahannama za a gina masa gida a cikin wutar jahannama wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi hadisi ne da'ifi bai inganta ba imam tabarani ma ya fitar da shi a cikin mu'jam nasa al-kabir hakanan ya zo da lafazin man kazaba alayya fa huwa fin nari silsilatul ahadith ad-da'ifa na albani malai hadisin bai inganta ba amma dai akwai hadisai da yawa da suke inganta akan ƙarya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wasu ma daga ciki zamu karanta وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سأرت بتا أغريش يتي ومن كذب علي متعمدا وان دي من كريا دا غنغن ينا سني فليتبوا مقعده من النار يتانا دم زونن سأينا أسكن جهنم وان حديث إمام البخاري فتدشي إمام مسلم إمام أحمد دسم فتدشي حديث ني انغنتتي وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سأرت بتا أغريش يتي من روى أني حديثا wanda duk ya rawaito wani hadisi daga gare ni huwa yara annahu kadhibun yana ganin wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya bane amma duk da haka ya rawaito ya jingina min annabi ya ce fa huwa ahdul kadhibaini to shi ɗayan mutum ɗayan makarita guda biyu ne makarishin da ya fara rawaitowa da kuma shi da ya haɗa ƙaryar kun ga illa ya haɗa ƙarya kenan kai ma ka shiga ciki mutum ya rubuta ƙarya ka ɗauka ka yaɗa kai sharing an fa an fahimta aiko ko kai lakin ko kai comment wasu suka gani duka ka taimaka wajen yada ƙarya kuma kai ma ka shiga ciki duk wanda ya ƙarya a ban masa kayan sakar a bishi wannan hadisin shi imam muslim ya fitar da shi da ibn majah hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna inna kadhiban alayya haqiqa ƙarya a gare ni mutum ya min ƙarya laysa ka kadhibin ala ghairi ba kamar ai ƙarya ce akan wani na ba annabi ya ce mutum ya min ƙarya ba daidai yake a yi ƙarya wa wani na ba akwai bambanci mutum ya ƙirƙiro magana ya ce annabi ya faɗa ya ƙirƙiro magana ya ce wani annabi ne ya faɗa akwai bambanci wannan annabi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma waninsa ne shi wannan mai shar'antawa ne a madadin allah maɗaukakin sarki shi kuma wannan ba shi da komai saboda haka kaiwa wanda yake shar'antawa a madadin allah subhanahu wataala ƙarya to daidai yake da kai wa Allah ƙarya annabi ya ce kaiwa kai masa ƙarya ba daidai yake da kai wani sa ƙarya ba yace man kazaba alayya muta'ammidan wanda duk ya min ƙarya da gangan falle tabawwa maq'adahu minan nari ya tanada mazaunin sa a cikin wutar jahannama wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi Mughira ne dan Shu'ba Allah ya kara masa yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace may yaqul anni ma lam aqulhu wanda ya faɗi maganar da ban faɗe ta ba fallatabawwa maq'adahu minan nar ya tanadi mazauninsa a cikin wuta hadisin bukhari daga salama ibn al-aqwa Allah ƙara masa yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam hadisi na ƙarshe annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace yutba'u al-mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyanata wal kadhib akan iya shafe mumi akan iya shafe wa mumini a kau da kai ga dukkanin wani abin da zai aikata yace illal khiyana sai mutumin da ya ha'inci wal kadhib ko kuma ya ƙarya amma wannan ruwaya ta hadisin bata inganta ba hadisi ne da'ifi ibn adin ya fitar da shi imam al-bazzar shi ma ya fitar da shi haka na abu ya ala imam al-baihaqi duk sun fitar da shi amma hadisin bai inganta ba malai ce nas'alullahi at-tawfiqa wal ismata innahu jawadun karim muna roƙon Allah maɗaukin sarki dacewa da kariya lalle Allah maɗaukin sarki shine mai yawan kyauta kuma shine mai karamci to anan wannan babu ya zo ƙarshe kuma mu anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya mu sai mu tashi al-kabiratul khamisa ashara kabira ta goma sha biyar abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure ko tuntuɓin harshe da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله